نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 29 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 23 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 29 cikin jirangiyar darussa daga cikin littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي يغفر تامسا ابن تيمية يا رسولي الشكرة تدري بقوي da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na asiyasa shar'iyya yana karantar da mu ne wato fiqhun musulunci da ka'idojin da musulunci ya gindaya game da shugabanci da jagoranci Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba muna tattauna wata mas'ala da muka ci karo da ita ita ce mas'ala ta wato hukuncin tawaye da yin fito na fito da ta da ƙayar baya ga shugabanni wanda muka ji cewa shara musulunci bata yadda ba bata halasta ba ba daidai bane inda muke karanta maganganun malamai mabambata akan wannan mas'ala a gurguje zamu karanta magana ta gaba daga al'imamu abu abdullahi al-ƙurtubi muhammad ibn ahmada ibn abi ne ƙurtubi rahimahullah wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu salama kamar shekara ɗari bakwai da saba'in kenan da rasuwarsa malamin tafsiri ne da fiƙihu da hadithi babban malami ne a cikin malamin musulunci Allah ya gafarta mashi a ƙarƙashin fassara tafsiri da ya a littafin shi tafsiri faɗin Allah da yake cewa wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labarin abin da ya faru na sa'ad da Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin Ibrahima ya jarabci annabi Ibrahim salam da wasu kalmomi fa'attan mahunna sai ya cika su cif ƙala sai ya ce inni ja'iluka nasi imama lallai ni zan sanya ka ka zama jagora ga mutane ƙala sai ya ce wa min zurriyati to daga cikin zurriyata ma a sanya su jagorori mana qala sai ya ce masa la yanalu ahadiz zalimina ai macuta ba sa samun alƙawarina baya alƙawarina baya riskan macuta wannan aya Allah subhanahu wataala yana bayani ne yana ba da labari akan wata mas'ala da take da alaka da wannan karatun cewa Allah subhanahu wataala ya faɗi ya jarabci annabi ibrahim jarabawa wadda take ta musamman al-sahabin manzan Allah salama ibnu abbasin radiyallahu anhu an ruwaito maganganu daga wurin shi akan fassara wace irin jarabawa ce Allah subhanahu wataala yawa annabi ibrahim wasu sun ce jarabawa shine abinda aka daura mishi na shari'o'i masu nauyi waɗannan fitrori guda goma da aka ɗaura masa a lokacin aka ce wa kan shi kaciya aka ce ya yi kaza ya yi kaza da haƙurin da ya yi na wahalar da ya sha aka yi nufin ƙona shi da ma bayani akan wannan jarabawa da ya samu ta taurari da suke fito mushi da rana da wata da batu akan cewa da Allah ya mushi ka yanka ɗanka alhalin wannan ɗana shi yana ƙaunarsa da sauransu waɗannan duka jarabawoyi mabambanta da Allah ya mushi su ne aka dunkula aka ce wa izibtala ibrahim rabbuhu Allah subhanahu wataala ya jarabta annabi ibrahim shine ibnu abbas yake cewa lam yubtala ahadun bi hadha ad-din fa aqamahu illa ibrahim babu wanda Allah ya jarabta a cikin addini kuma ya tsaye da addinin sai annabi ibrahim wato duk wani wanda Allah ya jarabta da addinin nan sai ya faɗi ba zai ci ba amma annabi Ibrahim shi kadai ne wanda Allah ya jarabce shi akan addini kuma ya ci jarabawan nan salawatullahi wa salamuhu alaihi dan haka shine sai Allah ya rubuta mishi inji inji sayyidina Ibn Abbas fa kataballahu lahul baraa sai Allah ya rubuta mishi kamar kace certificate na testimony cewa ya tabbata shi ya barranta daga wani banna shine da Allah yake cewa wa Ibrahim allazi waffa da kuma Ibrahim allazi waffa wanda ya cika duka aikin da Allah ya saka shi wannan wannan lasisi ne Allah ya bashi akan cewa ya cika sannan Ibnu Abbas ya ambaci abubuwan da su ne ake lissafawa a matsayin shari'ar da Allah ya daura wa Annabi Ibrahim kuma yake shari'ar musulunci yace daga ciki akwai farin Allah at-taibuna at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna wanda ke cikin bara'a kenan da kuma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati na cikin suratu al-ahzab da kuma farkon suratul mu'minuna qad aflaha al-mu'minun har zuwa ayoyi guda tara wato zuwa faɗin Allah wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna da kuma cikin suratul sa'ala sa'ilun faɗin Allah wallazina hum ala salatihim yuhafizun hadisan da suka zo ko atharai da suka zo akan wannan labarin suna nan da yawa burjik wanda al-imamu at-tabari ya ruwaito da dama daga cikin su haka ibnu abi hatimin a cikin tafsirinsa to ba tafsirin ne ya dame mu da zamu tsaya mu tayin shi dalla dalla ba dan ne mu fahimci kawai abinda ake nufi da wa yibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin to waɗannan kalmomi su ne aka yi ta maganganu akan waɗanne ne kalmomin domin dai kalma ana nufin shari'a ta Allah subhanahu ta'ala umarni da hani kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi ai bi amri rabbiha ko bi shari'ati rabbiha da kuma irin wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adlan la mubaddila li kalimati kalmar ubangiji ka sun shiga sun cika sidikan wajen ba da labarin gaskiya wa adlan da yin hukunci na adalci la mubaddila li kalimati ba wanda yake canza kalmomin da Allah ya tsara to waɗannan kalmomi na Allah sune shari'ar Allah umarni da hani to Allah ya jarabce shi da yi kaza karka yi kaza yi kaza karka yi kaza duka Ibrahimu abinda aka ce yayi yayi abinda aka ce ya bari ya bari fa atammahunna aji Allah da kanshi yace sai annabi Ibrahim ya cika su abinda aka ce ai yayi gabaki daya ya ci jaraba da ake so ai mishi 100% qala sai Allah ya mishi alƙawari yace inni ja'iluka lin-nasi imama tukuici da zama ka Ibrahim zan sanya ka ka zama jagora ga mutane da ga Ibrahim da Yahudawa da Kiristoci da Musulmai duka masu yin addinin sama suna tutiyar cewa shi na gaba da su ne shi shugabansu ne shi mahaifin annabawansu ne duka kowa na so ya alakanta kan shi da shi kowa ya da shugabanci annabi Ibrahim a kansa inni ja'iruka lin-nasi imama kenan sai shi annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyati ya Allah mutane na al'ummata zurriyata ƴaƴana da jikokina ina so su ma ka sanya su su zama jagorori su ci moriyar wannan abin nawa wannan daraja da na samu Allah ya ce la yanalu ahadi zalimin to yadda abin yake shine mamugunta macuta ahadina baya riskar su to wannan al'ahad ko dai zama annubuwa annabtar Allah ko kuma al'imama shugabanci to Allah ya ce baya riskar da shugabanci irin wanda yake so a yi ga azzalibai sai ibnu al-imamul qurtubi da yago tafsirin wannan aya ya kawo maganganu da yawa ya kawo mata fiqhu da yawa wannan fiqhun da zamu karanta shine fiqhu mai lamba ta 21 da yace al-hadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 a cikin wannan aya shine istadalla jama'atun min al-ulama'i bi hadhihi al-ayati ala anna al-imama yakunu min ahli al-adl wal ihsan wal fadli ma al-quwwati ala al-qiyam bidhalika malamai sun kafa hujja da wannan aya akan cewa wanda za a sa matsayin shugaba wajibi ne zama daga cikin mazowa adalci wanda suka iya adalci wal ihsan da mutane masu kyautatawa wajen mu'amalarsu da hukunce-hukuncensu da tsare-tsarensu wal fadli da wanda suke madaukaka masu daraja a ilimi a ƙarfin zuciya a wadata a addini wato wanda dai sauran mutanen sun yarda cewa wane ya fi su yana da falala a kansu ko dai ya fi su shekaru ko ya fi su ilimi ko kuma kamar muka ambata a baya ya fi su asalin abin da ake bukata ga wannan shugabancin shine al-fadl din ma al-quwwati ala al-qiyami bidhalika ya zama bayan waɗannan abubuwan kuma yana da ƙarfin iya yin wannan ƙarfin lafiya ƙarfin ilimi ƙarfin zuciya ƙarfin dauriya wanda zai bashi dama yayi irin aikin da ake so yayi a wajen وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله shine irin wannan shugaban wanda annabi ya ce kada a dinga musu jayayya akan shugabancin a basu su rike shugabancin alama ta kaddama min alqawli fihi kamar yadda bayani ya gabata fa amma ahlul fusuqi wal juri wal jawri wanda suke mutanen banza azzalimai wal zulmi macuta falaysu lahu bi ahlin basu cancanta su shugabanci ba li qawli ta'ala saboda Allah ya ce la yanalu ahdi zalimina macuta ba za su samu shugabancin da nake barwa ba wali hadha to dan haka ne kharaja ibn zubairi wal husayn ibn ali radiyallahu anhu daga aka samu az-zubair abdullahi dan zubair radiyallahu anhu an abi da al-husayn ibn ali radiyallahu anhu an abi waɗannan sahabbai suka yi tawaye suka yi fito na fito ibn zubair ya fito na fito da sarakunan banu umayya su marwan dan hakam har zuwa kan walidu da ya samu nasara a kan shi wanda shi ne ya kashe shi shi kuma husaini ya fito na fito da yazid dan muawiya wanda nan ma Allah ya ba yazid nasara akan shi ya kashe shi malam yana so ya ce maka ne waɗannan mutanen abin da suka yi tawaye amma me yasa suka yi sun ba kansu fatawa cewa masu rike da shugabancin ba su cancanta ba ko mun gane saboda ya faɗi magana cewa ahalul afa inna afa amma ahalul fusuqi wal jawri wal zulmi falaisu lahu bi ahalin ba su cancanta ba don haka waɗannan shuwa waɗannan manyan mutane da suka ga kansu kuma sun fi cancanta da wannan abu sai suka tada kai baya suka ce ba su yadda ba amma kuma kowa ya san a tarihi mai biyo baya abin da biyo baya babu daɗi Allah ya tsare mu to sai ya ci gaba da cewa liƙauli ta'ala saboda Allah ya ce la ilaha auke wa kharaja khiyaru ahli iraqi an samu zababbun mutane daga cikin mutanen ƙasar iraki wa ulama'uhum da malaman ƙasar iraki alal hajjaji suka yi wa hajjaji ɗan yusuf al-thaqafi suka mushi tawaye shi wannan mun sha faɗa wannan magana su ne ƙarƙashin jagorancin abdurrahman ibn al-ash'af daga shekara ta 81 zuwa shekara ta 83 ko da 4 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi aka yi ta ɗauki ba daɗi an yi yaƙe-yaƙe an yi fitintunu an zubar da jini an yi karo ya fi so hamsin mafi shahara ita ce da ake ce ma waƙa'atu zatul jamajimi wanda an kashe mutanen kirki da yawa a waɗannan yaƙe-yaƙe wasu an kashe su a fagen yaƙin wasu an kama su daga baya an musu kisan gilla wasu an musu wulaƙanci wasu an kulle su wasu su da dama an faɗi sunayensu mun san su mun saba jin su a cikin riwaya a cikin ilimi alal misali abdurrahman ibnu abi laila babban malamin fiqhun hanafiya yana daga cikin da kashi a wannan fitina abul bakhtari abul bakhtari wanda malami ne cikin malaman sunna sunan shi sa'id bin fairuz yana daga cikin waɗanda suka halaka a wannan abul bakhtari fairuz bin sa'id al-ta'i yana daga cikin waɗanda suka halaka haka na faɗi abdurrahman ibn abi da ko haka kamar wani ɗan gidan ibn mas'udin shine abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'udin akwai Umar ibn Assam Umar ibn Assam da Abdurrahman ibn Marwan waɗannan sa daga cikin da aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi aka je aka kashe su haka Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas waɗannan duka yayin sahabbai ne jama'a tabi'ai ne manya malamai ne masana Qur'ani masana fiqh masana hadisi duka suka shiga cikin wannan rudani da wannan fitina akwai babban malami Sa'id ibn Jubair wanda shine ake cewa ƙarshen wanda hajjaji ya kashe hajjaji ya gamu da mummunan alkaba'i sakamakon kashe wannan wali na Allah akwai abdullahi dan shaddad ya da gaskiya suka shiga wannan fitina akwai al-imamu sha'bi amir ibn sharahi kowa da ya san girman sha'bi a cikin fiqhun musulunci da darajarsa akwai tarhatu dan dan mutarrif suna nan da yawa jama'a haka aba ibn sa'id al-imamu ata ibn sa'id da gaskiya suka shiga wannan fitina kuma ya rasa rayuwar shi a ciki haka abdullahi ibn galib shi ma daga cikin da aka kashe su al'imamu zahabi da sauran malaman tarihi sun lissafo sunayen mutanen dalla-dalla wane da wane kowa da garinsu da yadda aka yi aka shi da kuma littafin tarihul islam na limamu zahabi ka karanta daidai shekarun waɗannan rigingimin in ka je wato a hadas na shekara ta 181 82 tamanin da uku za ga abubuwan da suka faru za ka ga lissafin sunayen mutane da suka faɗi a wannan matsala da waɗanda aka kashe su alhassan albasari na daga cikin 'yan tsiraru da suka tsira wanda bai shiga fitinan ba ya yi ta ƙoƙarin ya hana mutane shiga suka ƙiji saboda sun riga sun gamsu cewa hajjaji mutumin banza ne bai kamata ya shugabanci ba za su mai tawaye kuma a mafi yawan yaƙe-yaƙen da aka yi sun samu nasara akan sojojin hajjaji amma da yake bisa makirci shike rike da tukulluman mulki shike rike da harkar tattalin arziki ya san yanda yayi ya zama yayi overpowering din su ya ci nasara a kansu kuma abin ya zama mummunan ainihin wato labari da munanan abubuwa da suka faru amma duk waɗannan malaman ba wanda ya taɓa zuwa ya ce a ce musu yan bid'a ko batattu ko a ce musu khawarija babu wanda ta faɗa haka a cikin tarihi ana dai faɗa cewa abin da suka yi kuskure ne kuma ana roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya sa jinin su da ya zuba ya zama musu kafara akan kurakuran da suka yi Allah shi kyauta to baya ga su kuma sai malai ya ƙara cewa wa akhraja ahlul madinati bani umayyah wa qamu alaihim haka mutanen madina suka fitar da dangin banu umayya suka kore su daga madina suka tsayu akan cewa basu yadda ba fakanatil harra aka yi waƙatul harra ya kamata ya fara ambatanta in yana tafiya ne a wato sequence na tarihi domin ita waƙatul harra an yi ta shekara ta 63 ne kaga wannan kuma jamajin shekara ta 83 kamar shekara 20 kenan so da kamar yadda ya ambaci Abdullahi dan Zubair sannan Husaini sannan ko kuma ya fara ambatan Husaini sannan Abdullahi dan Zubair sannan kuma sai ya ambaci wannan ta harra sannan kuma sai ya ambaci ainihin zatul jamajin ita ma harra wata fitira ce ta taso wasu mutane ne suka tafi kawai ƙasar sham suka kai mana yazidu ziyara a cikinsu akwai sahabbai akwai yayansu suka dawo suka ce sun je sun ga yazidu mutumin banza ne yana shan giya yana kaza yana kaza suka harzuka hamiya ta mutanen madina ansaru sama da mutum ɗari shida suka yi cappa ma shugabanni a cikin su cewa ba su yadda da mulkin banu umayya ba kuma ko a mutu ko a yi rai ba su yadda ba daga nan kawai suka fara cewa aka yi makin ɗin duka gidajen da suke na banu umayya ne aka je aka yi musu a tile aka kore su daga garin aka su bagarin nan labari ya kai ma shugaban ƙasa na wannan lokaci shine wato abin nan yazidi kenan ya tura musu wani azalimi za mu zo magana akan shi a gaban insha Allah wanda ya zo ya ɗanɗana musu kuɗa ba ɗan kankani ba aka kashe mutane da yawa a nan harra ta ƙasar madina akan wasu duwatsu aka kashe aka yanka aka ci mutunci aka halasta alfarmar madina sahabin nan abu sa'id al-khudri ya daga cikin waɗanda aka kusa kashe shi ya gudu ma aka bi shi da gudu har zuwa wani kogon dutse ya buya kogon dutsen wani wani mugu ya zo da takobi yana so ya zaro shi ya kashe shi sai ya ce mishi ni ne wani kaza sunana abu sa'id al-khudri yace kai ne dama sahabin manzo Allah abu sa'id yace to kaji ka ci daraja wanda ya kyale shi amma da kashe shi zai shi ba ya daga cikin suka shiga fitinar Abdullahi dan Umar mun karanta a baya ya tattara gaba ɗaya dangin shi da zuriyar shi da ƴaƴan shi da duk wani da ke kasan shi ya musu jawabi ya ce ban yadda wani ya shiga wannan rigima ba duk wanda ya shiga ba ni ba shi zaka su ba ta shafe su ba suka koma gefen garin Madina wani kauye suka zauna har sai da aka gama rigima sannan suka dawo to wannan ita ce waqatul harra a takeice kwarai da gaske ta ma zaka samu tarihin ta a cikin tafan tarihi na musulunci fa au allati auqaha bihim muslim ibn uqba kaji sunan mugun da aka turo musu shi sa abin nan ibn kathir yake ce mushi mufsid ibn uqba ne kuma muslim sai ya ce mufsid mabarnaci ya kamata mutanen madina koda sun yi rashin kyautatawa bai kamata ya musu irin wannan rashin mutuncin da aka musu da zalunci din ba an yi musu zalunci an ci mutuncinsu a matsayinsu na mazowa manzan Allah su ƙare salama da abu da sai abu a nasihance a warware matsala amma sai ba su haka ba aka ci mutuncinsu aka kashe su Allah ya tsare mu sai ya ce wallazi alaihi al-aktharu min al-ulama amma dai abin da mafi yawan malamai suke akai sabanin abin da waɗannan daidaiwa suka yi yace anna sabra ala ta'atil imam al-ja'iri aula min al-khuruj alaihi to kaji magana cewa ayi hakuri a yi haƙuri a kan zalincin shugaba mamugunci a zalimi shi ya fi dacewa da ƙa'idar musulunci fiye da yi mushi fito na fito jama'a ku zonna ita ce asalin magana shugaban nan ba wanda yake inkarin suna zalunci babu su ma sun san suna yi ko ma san suna yi to amma in suna zalunci me ya kamata a yi shine yin haƙuri akan zaluncin su shi yafi dacewa fiye da ai musu tawaye saboda mene li'anna fi munaza'atihi wal khuruj alaihi domin idan aka ce ai ja'in ja da shugabanni ai musu tawaye akwai istibdal al-amni bil khawfi za a canza zaman lafiya da zaman lumana za a canza shi zuwa zaman tsoro da ɗarɗar wannan bai bukata wani shahi jama'a haka kuma zai zama akwai kuma wa iraqatid dima'i da zub da jinani wa wantilaqi aidis sufaha da kuma sakin hannayen wawaye akan mutane wa shannil gharati alal muslimina da kuma aukawa musulmai da yaki wal fasadi fil ard da barna a bayan kasa wannan abubuwan duka a kowane mai faruwa yanzu da muke rayuwa dinnan babu shekara goma baya duk wani abin ba a san su ba me ya jawo duka fitar da ake ciki a arewa mu ɗauka arewa na yanzu muna magana tun daga arewa maso gabas har zuwa nan arewa maso yamma da muke wanda suka jawo duk wannan fitan da ake ciki sune su Muhammad Yusuf da su shekau da jama'a su amalahumullahu ma yastahiquna suna ganin su usadai ne masu aikin addini shugabanni suna zalunci suka ce ba su yadda ba ko a mutu ko a raya suka nemi makamai suka yi training suka fito suka fara kashe 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da cewa suke ba ruwansu da musulmai hausawa ba ruwansu da kiristoci ba ruwansu da farar hula su da sojoji kawai suke da 'yan sanda amma waye ne ba su ba suka na farko suka bata musulunci suna tukuna mugun batanci na sunan da suka musulunci at international level ta kaiwa in dai kai musulmi ne ko bahaushe ne ko bahaushe wani dan arewa ne kai ko mai saka irin sutura su ko mai magana da irin yaran su ko mai kama irin tasu duk inda kaje sai an ci mutuncin kakan su tun daga nan gida Najeriya har waje a ce maka Boko Haram a ce maka dan ta'adda a ce kaza suka bata wa musulunci suna sannan amincin da ake ciki suka canza shi da tsoro yanzu jiya da kasar birnin take wannan makon yanzu hanya ma ba ta iya biyuwa daga damatur zuwa zuwa cikin marraba ta iya biyuwa ma yanzu akwai titunan da suka zama ciyawa ce take tsirowa a kansu ni na gani wallahi da idona ne titi tun daga birnin maiduguri har biyu shekarar shekaru ba abin shi za ka ga anguwa guda a cikin maiduguri an yi fakin motoci da babura da gidaje duka ko ina ciyawa ta tsiro har akan motocin saboda shekara da shekaru babu wanda ya gwazam mu mun je mun gani da idan mu da hotunan ina da su da dauka da wata kyamara ta kamar ɗan jarida haka na dinga yawon ɗaukar wannan hotuna sannan jiba da ƙasar birnin take da kasuwanci da a arewa daga kano sai su kasuwancin hatsi kasuwancin dabbobi kasuwancin kifi da irin abubuwan da ake shigowa da su ko ake fita da su daga boda ɗin nan yanzu duka wani abin ya lalace ji irin al'ummar da aka kashe zubar da jini ɗin kenan da wanda ya san da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da ma'aikata da malamai da jahilai da 'yan boko da 'yan ustazai da talakawa da attajirai babu irin wanda ba kashe ba da musulmai da arna a coci a makabarta a masallaci a filin idi a filin sallar juma'a a wajen daurin aure a cikin gidaje babu inda maga mutane ba kashe su ba babu ko ina an je an kashe mutane an sa wa kowa tsoro an shigar da mutane cikin bala'i wanda yake za su iya waratuwa daga barin wannan bala'i sannan an samu wawaye su suke da ta cewa kan mutane su faha a samu mutum kankani mara tunani a bashi gwamna ya je kashe kanshi kashe saura mata da yara duka a su faha irin wannan safihin da ake cewa shekau akwai safihin da ya kai wannan amma shi ne wai halifa na musulmai a ganin shi da haukashi jama'a muna fahimta waɗannan abubuwan saboda an guje wa asalin shari'ar sannan aka dinga kai musulmai farmaki gari i gari suke ɗaukan makamai suka musulmai farmaki su su kai sojoji ma su kai su kashe mutane daga sama a wurgo abu ya kashe mutane komai dai bala'i iri daban-daban sannan fasadin da ya dinga faruwa tun daga zinace-zinace yi wa yaya cikin shege yaɗuwar ainihin wato sace-sace yaɗuwar a cututtuka waɗanda ake samun su ta hanyar jima'i sexually transmitted diseases da gunoriya da aids da wane ne duka irin yadda suka yadu tun daga cikin idp camps din da wajensu garuruwa da ƙauyuka da ko'ina wannan abin allah kaɗai sai abin da ya su kama ya mutane sai sun aure su da ƙarfin tsiya su je su ta fyaɗe musu su ma jami'an tsaron su ma mutane ba su tsira a hannunsu ba farar hulan isu isu su ci junansu duk wannan da ya kawo shi ne asalin wannan abin da suka yi shi ya kawo wannan duka asalin wannan tawaye da ba su tawaye ba ga sun nuna lafiya da komai nuna lafiya da ƙasar birnin ƙasa ce mai albarka ga karatun alƙur'ani ga kasuwanci ga al'umma ga makarantu iri daban-daban jami'o'i da cibiyoyin ilimi da asibitoci da cibiyoyi na bincike da sauransu ga sunan kala daban-daban amma duka abu ya lalace gabaki daya shekara wajen goma sha biyu kenan da ana bada ina jin an fara wannan takaddama ta fara dai shahara ta yi nisa wajen 2008 2007-2008 aka fara jin labarin Muhammadu Yusufa ya fara yin mukabala da malamai ya fara zuwa gari-gari yana lalata iri daban-daban yana tara matasa yana hure musu kunne daga gari-gari aka dinga sai da kaddarori mutum sai sai da komai nashi ya tabo ya tafi jihadi mun nan wuraren mu irin nan Zariya, galibi Zariya, abin da ce mu shine na farko tukunna akwai malaman sunna a Zariya da Allah ya huwace mana su Allah ya saka musu alkhairi galibin su sun kaura irin su mala albani irin su malam Ahmad Kawu da makamantansu Allah ya gafarta musu da wanda ma suke raye har yanzu wanda suke ta karantar da sunna to dama shi barna irin wannan tana samun daba ne inda jahilci yawa amma da yadda ake karantar da ilimi na addini to da wuya ka ga irin wannan jahilcin yaro me yasa kaga duk shi'a da aka kafa a Najeriya nan bata kafa a Zaria ba tare da cewa asalin annabin shi'an a Zaria yake amma ta kafa ba saboda akwai ilimin addini jama'a to sannan kuma ƙari haka kuma zariya cibiyar ilimin boko ce bai yiwuwa ka zo irin zariya ka ce mutane boko haram wasu daina ba zai yiwuwa ya riga ya shiga cikin al'adar su cewa boko halas ne ya za ka ce musu haram ne su bari kamar ka cewa arna ne alade haram ne ya za su yadda bayan suna jin zaƙin naman shi to haka yan mutanen zariya da masu zuwa zariya suna jin zaƙin ilimin boko ko ina ga sunan makarantu ne birjik na boko da na gwamnati da masu zaman kansu da na 'yan sa kai da na 'yan agaji ko ina ga sunan makarantu a kowane mataki kai kawai kace mutanen da suke wannan wuri wai kace musu boko haram ne ya za su yadda yasa gaba ɗaya wanda suka shiga boko haram a zare ba su kai mutum goma ba za ga su ma wasu sufa ha'u ne kawai wawaye ko da ma can taɓa koran su ba su ci waye ba ko sun kasa yin 200 levels an kore su dama suna da frustration shi sai suka shiga tunda sun ga abin da zai taimaka musu wajen su biya frustration ɗinsu amma yan zare suka kin boko suka kin boko haram abinda fa Allah ya cece mu kenan abun ya ragu an amma ko mu nan zare ba an buga mana ba mai ba an buga a Kaduna an buga a Sokoto an buga a Abuja an buga a Kano Kano kan wake labarin ta ma daga Kano kan har zuwa can sai da mutane suka fara tana ma za su kaura su ba wajen gaban gida to wannan shine abin da kaga wani malami ke faɗa fiye da shekara 770 yake faɗa wannan magana cewa saboda in an yi shugabanni tawaye abin da zai biyo baya shine za a canza zaman lafiya zuwa tsoro za a zubar da jini za a saki hannun jahilai akan mutane za a yaki musulmai za a kawo barna a bayan duniya wal awwalu wancan batu na farko na cewa ai tawaye mazhabu ta'ifatin min al mu'tazila masu yin wannan sune mu'tazila wahuwa mazhabul khawarij sune kuma khawarija fa'alamhu kasan wannan daga in ka ji ahlus sunna na fadan haka ba dole ya zama shi ba khawarije bane ba dole ya zama mu'tazila ba amma dai ya dau sanu aqida su kai da ka ji mutum yanzu ba haushe yana turanci ba dole ya zama ba ba ture bane duka mana ma kaka ma wannan turanci muna muna bubugawa amma ai har yanzu sunan mu bakaken fata Hausawa ko ba za ka ce shi ganin wani ya zama ba ture ba a'a yana da abu haushin shi amma dai yana dai karambani yana shiga yaran wasu to haka duk ahlus suna da ke cewa ai tawaye ko yake yin tawaye irin wannan to yana haura bura ta ahlus sunna zuwa cikin kasar khawarija ko mu'tazila Allah ya tsare mu wannan ce magana ta malam al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmada ibn Abi Bakr al-Lakhmi al-Qurtubi rahimahullah sai mu tsallaka zuwa kan magana ta gaba ita ce magana al-imam Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani babban malamin nan daga cikin manya-manyan malamai mausu'awa daga cikin malamin musulunci ibnu hajirin ya rasu ne shekara ta 552 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rasu ibnu hajirin yau kamar shekara 500 kenan da shekara 89 yes 800 kai ko yes 100 100 ya rasu shekara ta 800 da 52 da rasu shekara 500 kenan da 80 da 89 ya yi makusani? yau da rasuwarsa shekara 500 rasuwarsa ya rasu shekara ta 852 tsakiyar ƙari na tara in ba haka na faɗa ba kuskuren baki na ne sannan kuma yau da rasuwarsa kimanin shekara 500 da shekara 89 in ka lissafa haka zai baka insha Allah ibnu hajar dai babban malami ne da ku kusan kowa ya san shi a cikin sharhin hadisi da gaskiya da sanin muka karanta na Warta dan Samit da yake cewa Annabi ya musu ya musu kashedi akan su musa shugabanni kada su yi kaza sai sun ga illa an yaro kufran bawahan wannan hadisi a cikin Bukhari shine hadisi mai lamba ta 7000 da lamba 55 to a gun wannan sharhin ne faɗi wannan magana kaɗan ce ƙwarai muka tsakuro ta ga yadda yake cewa ƙalan nawawi almuradu bil kufri abin da ake nufi da kufur da aka ce illa an taro kufuran bawan huna a nan wajen alma'asiya sai kun ga yana saban Allah ƙara in ji nawawi wa ma'anar hadith ya ce to ma'ana hadith a ƙashin haka la tunazi ulatan umuri fi wilayatihim kar ku dinga jayayya da shugabanni akan shugabancinsu wala ta'asaridu alaihim kar ku dinga musu katsalanda illa an tarau minhum munkaran sai kun ga suna barna muhaqqaqan wanda barna ce qarara ta'lamunahu min qawaidil islami an san cewa wannan abun barna ne bisa abinda musulunci ya shimfida gindaya fa idza ra'aytum zalika in kun ga suna haka fa ankiru alaihim ku musu inkari wa qulu bil haqqi ku fada musu gaskiya haythu ma kuntum adinda kuke intaha magana nawawi ta kare wa qala ghayru ibn azar yace wani kuma yace al muradu bil ism huna al ma'siya abinda ake nufi da ism da aka ce ku kun gasu da sabo to sabo din wal kufur shi kuma kafirci wal kufur da kuma kafirci fala yu'taradu ala sultani illa idza waqa'a fil kufri zahiri ba a wa shugaba abin nan wato ta da kayar baya sai in an ga yana kafirci kafirci mabayyani yana sujuda ga gunki ko yana bautar wani Allah wallazi yadhharu ibnu hajar yace abin da yake bayyana gare ni hamlu riwayatul kufri ala ma idza kanatil munaza'a fil wilaya abinda aka ce game da kafirci kar a yi wa shugaba jayayya san yana kafirci to a dauka jayayya da shi akan shugabanci fala yunaza wala yunazi'uhu bima yaqdahu fil wilaya kar ai mishi jayayya da ta kawo rigima game da shugabancin shi illa idhar takabal kufra sai yana kafirci wa hamlu riwayatil ma'asiya da aka ce kuma in kun ga sabo a wata riwayan to ita kuma sai a dauka alama idza kanatil munaza'a fi ma adal wilaya cewa za a iya mishi jayayya amma ba akan shugabanci ba akan rashin dacewa wannan abin da yake in yayi sabo za a cewa wannan sabo ne amma a ce a ja'in ja da shi a ce bai cancanta ba a cire shi to sai yayi kafirci ina fata mun gane fa idza lam yaqba fil wilayati naza'ahu fil ma'asiya idan ya zama ba zai wato suka da zaka mishi akan wani sako da yayi wannan suka ba ta shafi mutuncin shugabancin shi ba to kana iya ka ja da shi akan saban bi an yunkara alaihi bi riskin sai ka mishi inkari amma cikin tausasawa a sirrance wa yutawassalu ila tathbitil haqqi lahu ka nemi hanyar nuna mishi gaskiya bi ghairi unfin ba tare da zafin hali ba ba tare da wato violence ba wa mahallu zalika idza kana qadiran waye kamata ya haka shine wanda ya cancanta ba kowa ba sai malami wanda yake ana ganin girman shi ya isa maganar shi tana da ƙarfi murin shi tana commanding wani respect wani jagora wani tsohon dan ma'aikacin gwamnati wani babba a ƙasa wani mai fada aji wani statesman wanda in ya fada shugaban nan suna ji ai komun shedanci mutum ya akwai wanda yake fada mai ji ko to irin waɗannan su ne kawai kamata su gaya mishi ba kowa ba ba 'yan facebook ba jama'a ko mun gane ba 'yan zuwa sojojin baka masu zuwa gidan rediyo suna hayaniya ba a wanda ya ce wa mahalli zalika idan kana kadiran wanda zai iya wanda ya isa ya faɗa a ji wallahu alam Allah shi ne mafi sanin daidai kamar yana ai mun yi magana akan idan kafiri ne ko mun yi magana akan idan kafiri ne me ya kai da shi shi ma kafiri shi idan na farko ba za a mishi bayar da ake musulmi ba amma shin za a iya cire shi eh in za a iya cire shi sai a cire shi in ba za a iya ba shi ma hakura za a yi ai an yi magana akan wannan makon da ya gabata ko to sai ya ce wani kalabun tini an dawudi kala allazi alaihi ulama fi umara il jawri abinda malamai suke faɗa game da shugabanni a zalimai annahu in qudira ala khalqihi in za a iya cire shi bi gairi fitna ba tare da fitina ba kamar ta hanyar zabe kenan ko ai qura'a ka da shi wala zulmin ba tare da an yi zalunci ba waje ba to ya zama wajibi a cire shi wa illa ba za iya ba fal wajibu sabr abin da ya kamata a yi shine hakuri dole ne a hakuri a irin wannan yanayin ba za a cire ba za ka iya cire shugaba ba yana da constituted authority shike rike da kambun mulki shike rike da karfin abin nan wato tsaro na kasar shike rike da tukulluma arziki idan gwamna ne a jiha shike rike da dukkan abubuwan idan shugaban kasa ne a tarayya shine ma daga cikin mukamin shi ma commander in chief of the armed forces haka ake cewa ko wato babban kwamandan kwamandojin sojoji masu makamai sababin na sama ne ko na ruwa ko na ƙasa ko iblisai ne su a ƙashin shi suke sai duk abin da za a kai nufa maki sai ya ba da oda to kaga wanda yake rike da wannan yake rike da tattalin arzikin ƙasa yake rike da ƙarfin mulkin tsarin ƙasa ya bashi wani ƙarfi mai ƙarfi kaga ba za ka iya da shi ba kana ɗan tatsitsin ka kawai don ka ɗan tara wasu mutane a ƙasar borno kana kana kana kana ƙauyancinka ko ina fata mun gano wannan jama'a a can gefen boda ka tara wasu kawai kauyawa ƴan uwanka kana ta ziga su kana kana kana suna kabbara ba za ka yi irin wannan abin da kake tsammani ba wa an ba'dihim daga wasu malamai suka ce la yajuzu aqdul wilaya li fasiqin ibtida'an asali bai halasta a bai wa fasiki shugabanci ba fa in ahadatha jawran ba'du idan aka ba mutum shugabanci daga baya sai bayyana zalunci in kana adlan in da can mai adalci ne amma sai wani abu na zalunci fahtalafu fi jawazil khuruj alai sun yi sabani akan to za a yi mishi tawaye ko wala mishi tawaye ba malam yace wasahihul man'u abin da yake ingantacciyar magana shine an hana tawayen nan illa an yakfura sai ya kafirta fa yajibul khuruj alai sanan ne wajaba a mishi tawaye kuma sa wadancan sharɗa kun ga dai magana duka tana karkata akan cewa bai halasta ba haramun ne kuma ana faɗan wato illolin da suka sa aka haram wanda kuma ilolin muna ganin sa aikace yanzu to kun jama'a wannan daga ibnu hajirin kenan a cikin fatuhul bari sai kuma daga al-allama bin baz wanda zai wakilci malaman zamanin nan akwai maganganu na su uthaymin na su ash-shaykh al-albani da makamantansu waɗanda kusan ukun nan sune mafiya shaharan malamai a zamanin nan daga cikin malaman musulunci waɗanda ake ji da su al-allama bin baz al-allama uthaymin al-allama nasir al-albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to ga magana bin baz wanda ya fi su tattaku gaba ɗaya ya riga su zama babban malami suna suna girmama shi a bayan shi suke bari ku ji abin da yake faɗa a cikin fatawa da aka yi mishi guda biyu ce fatawar zan takaita mana kawai abin da ya bada amsa ne domin wasu maganganun da ya faɗa mun ji irin su a baya aka ce samatu sheik hunaka man yara anna qitirafa ba'd al-hukam lil ma'asi wal kaba'iri yujibu al-khuruj alayhi alga ta malam akwai wanda suke ganin cewa shugabanni da ake samu suna aukawa sabo da manyan zinubai to wannan yana nufin dole a yi musu fito na fito wa muhawalat taghyir kuma ai kokarin kawo canji wa'in tarattaba alaihi dararul musulmi na filbaladi ko da ku za a samu wata barna ta safi musulmi a garin wal ahadathin lati yu'ani min ha alamun al-islami kathira fama ra'ayi samahatikum kuma muna ganin duniyar musulunci ta fama da irin wannan rigingimin da yawa an ga ta malamai ra'ayin ku game da wannan sai ya ce bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu amma ba'du malamin baz yace faqad qala Allah ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila kaji fatawa malaman sunna kenan da aya ya fara bai fara cewa a ganin shi kaza kaza ba yace fa hadhihi al-ayatu nassun fi wujubi da'ati ulil amri wannan aya magana ce karara akan wajibcin yi wa shugabanni da'a wa hum suwaye shugabanni al-umara'u wal ulama shugabanni masu rike da shugabancin mulki da malai masu rike da shugabanci na addini to kaga su waɗannan da suke ta tabar za akan cewa a zagi malamai dan sun yi wata magana mara kyau su yanzu ba su malamai da'a sun shahara da rena malamai kaga sun kama gene gene su saki gifi da haka waɗanda ake wa biyayya su ne shugabanni akan shugabanci malamai akan addini ana musu biyayya matukar ba sun yi umarni da abin saba wa shari'a ba sai kawo ya ce wa karja'atis sunna sahiha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tubayyinu anna hadhihi ta'a lazima ya ta kawo hadisai waɗanda duk mun ji irin su ba bukatun maimaita to can kasa sai ya kawo ya ce qala ubadatu ibn samit baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sabi ta'a fi mashatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa athratina alaina wa allamna zi al-amr ahlihi wa qala illa an taru kufran bawan indakum min allahi fi burhan wannan shine hadisin da muka ji munazarin yau sharhi a nan yanzu hadisin Abu dan Samit wanda Bukhari ya fitar wanda da shi da Muslim cewa mun yi wa annabi da biyayya akan zamu ji zamu biyayya muna so ba ma so muna jin haushi muna jin dadi cikin kunci cikin wadata muna gani ana mana san kai zamu biyayya ba zamu jayayya da masu shugabanci ba sai mun kafirci karara muna da hujja a wurin Allah cewa kafirci ne sai ibnu hajarin yace fa hadha yadullu ala annahu la yajuzu lahum munaza'atu wulatil umuri wannan yana nuni zuwa ga cewa bai halasta ba a yi jayayya da shugabanni wannan khuruju alaihim ko a musu tawaye illa amira kufran bawahan inda hum min Allah fi burhanu yace wa ma zaka babu abin da yasa aka ce haka illa li anna al khuruj ala wulati al umuri yusabbibu fasadan kabiran wa sharran azima saboda shi yau shugabanni tawaye yana jawo barna mai girma da sharri babba saboda akwai giyan mulki tare da su mun kan musu rashin mutunci za su yi maka ninkin ba ninkin shi ne fa yahtallu bihi al-amn sai zaman lafiya ya lalace wa tadiqul wa tadiqul huquq haƙoƙi su salwanta haƙƙin aure haƙƙin zumunta haƙƙin makwabtaka haƙƙin dan adam da ake tuki akan shi ma ya lalace wala yatayassaru rad'u zalim ba za iya hana zalunci ba wala nasrul mazlumi ba za a yi taimakon wanda aka zalunta ba wa takhtallu subul hanyoyi su tsinke a kasa zuwa garuruwa wala ta'amanu za su zama hanyoyi ba su da aminci ba ka ake cikin ana tsoron zuwa Kaduna ana tsoron zuwa Abuja ana tsoron zuwa Maiduguri ko ina ana jin tsoron zuwa ne yanzu kwanaki da na hau jirgi na je Lagos na ce wallahi ba zan ƙara zuwa Lagos a mota ba ashe ma jirgi arha gare shi haka na faɗa a cikin cikin raha sau yaushe za ka kama hanyar lagos yanzu kana zama kana zuwa lafiya aje a kama ka misali ba gara ka je ka je ka je ka biya jirgi ba ka hau in ba ka rubu jirgi ka haƙura dole ne sai ka je to kuma ya zama dole sai an je saboda rayuwar mutane ta ta'allake da yawace yawace Allah bai yi mutane na su zauna a wuri ɗaya ba ya yi su ya ba su tsarin rayuwa na su yawo da haka duk yadda ake bala'in hanyoyin na haka mutane suke musu yanzu da daren nan mutane sana kan hanyar kaduna abuja lagos fatakwal duk suna suna ta guje-guje a motoci ya suka iya wanda allah ya mai tsatsayi ya kawo shi a kama shi a wajen na a sake shi ko a kashe shi wani kuma ya tsallake ba da aka iya zama kaga shine wannan magana ya ce wala ta'amun gaba ɗaya hanyoyi ba za su yi zaman lafiya ba fa ya tarattabu alal khuruj ala wulatul umuri fasadun azim wa sharrun kathir sai ya zama akwai barna mai yawa illa idara almuslimuna kufran bawaha yace amma idan musulmai suka kafirci karara inda hum min allahi fihi burhanun sa da hujja a wurin Allah fala ba'asa an yakhruju ala hada sultan suna iya fitowa su tawaye li izalati dan kaudashi idan kana indahum qudra in suna da karfin haka amma idan lam yakun indahum qudra in ba su da karfi ba fala yakhruju kar sake su fito au kana alkhuruju yusabbibu sharran akthara ko kuma fitowa da za ta za ta kawo sharri fiye da wanda ake ciki irin abin da faru a Libya da Suriya da makamantansu inda ana ganin ana cikin bala'i zamanin Gaddafi yanzu ya suke ciki yanzu ya ninninka dubu bisa dubu yace a a yace ri'ayatan lil masalihil amma sai a kula da maslaha ta gaba daya wal qa'ida shar'iyya al mujma'u alaiha kuma a kula da ƙa'ida ta shari'a da aka haɗa a kanta cewa annahu la ya juzu izalatul sharri bi ma huwa a sharri min ba a gusar da sharri da sharrin da ya fi shi sharri bal ya jibu rad'u sharri bi ma yuziluhu aw yukhaffifuhu abin da ya wajaba shine a gusar da sharri da abin da zai kauda shi gaba ɗaya ko kuma ya rage shi ba za a kauda shi ba a asibiti haka likitoci suke yayi da abin da ya same ka rashin lafiya rashin kokari su kauda shi ne ko su rage ba za a ce a irma maka wani abu da zai kara maka rashin lafiya ba don haka akwai maganin da ba a ba wa ne saboda jirin shi ko wata cuta da ke jikin shi ko wani allergy ko wani reaction ana ji ana gani yana da cuta iri kaza amma sai a ce kar a sa mishi maganin iri kaza saboda garin kawai da wannan cuta za a kara mai cuta ko kaga kowa yana da wannan ka'ida a duka rayuwa kowa yana da wannan ka'ida shine in kana jin yunwa abin da kake so ka ci abinci ka koshi ko ka ci ka rage mata kaga shine izalatuhu kulliyan aw takhfifuhu to amma ka ce kana jin yawa baka samu abinci ba shikenan bari ka sha guba ai ta ma a ciki ake zubawa ko bari ka ci kasa dole zaka jira sai in ka samu abinci in ka sha guba yanzu ka kauda wancan sharrin na yunwa ko kishirwa bi sharrin a azama minhu idan kai kaji an ce ai a cire mutum gaba wani lim din sa a asibiti sai in ya zama cire shi din shine sharrun akhaf saboda an bar shi hala wannan kansa za ta dinga shiga har zuwa sauran jikin ko to sai a ce a dadi kaga bi sharrin akalla kenan gara ya asara hannu ko kafa ita kadai da a bari a asarar duka jikin na fatan fahimci wannan kaidar jama'a to da haka gara a ce shugaba yana zalunci amma dai yana bari a je aiki a je gona a je asibiti a she kasuwa kowa ya fita ya dawo kowa ya harkarsa shi kuma yana ta zaluncin da yake amma idan aka ce to ba a yi da wannan zaluncin ba to duk wannan abin da kuke ba ba za ku yi ba ka kun kara kanku bala'i kenan shi kuma yana can ba ba ku ganin shi wa amma dar'u sharri bi sharrin akthar fala yajuzu bi ijma'il muslimina yace kare sharri hana sharri da sharrin da ya fi shi wannan bai halasta ba da ijma musulmai fa idza kanat hadhihi ta'ifa allati turidu idalata as-sultan alladhi fa'ala kufran bawahan indahum qudratan qudra tuziluhu biha wa tad'u imaman salihan tayyiban min duni an yatarattaba ala hadha fasadun kabirun ala al-muslimina wa sharrun a'zamu min sharri hadha as-sultan fala ba'asa yace in ya zama waɗanda suke ganin za su kawo shugaba su kawo wani wanda ya fi shi za su yi haka ba tare da wata fitina ko wani bala'i ya shamu musulmai ba ce to babu laifi amma idan kana al-khuruj yatarattabu alayhi fasadun kabir amma matuka za a samu barna wa ikhtilalul amni za a samu lalacewa zaman lafiya wa zulmin nasi za a samu mugunta wa ikhtiyalu man la yastahiqu al-ikhtiyal da kashe wanda ba su tanta kashe su ba ila ghairi hadha min al-fasad al-azim da dai barna mai yawa fa hadha la yajuz ce wannan bai halasta ba bal yajibu sabru wajibi ne a hakuri wasam'u wa ba'a a ji kuma ai biyayya fil ma'rufi ga abin da yake sananne wa munasahatu wulatul umuri da yi musu nasiha wa da'awatu lahum bil khairi da yin addu'an Allah ya shirye su sasa kan turba mai kyau wal ijtihadu fi takhfif ash-sharri wa taqlilihi wa takthir al-khair da kuma kowa ya kokari a inda yake rage wannan barnan ya kuma kawo alheri da zai kawo shine duk ayin da ake angoni a tabbatar an sa ido game da tarbiyya game da tsaro game da zamantakewa game da samar da mutane aikin yi irin waɗannan abubuwan da ake na ƙungiyoyin sa kai na neman da ƙungiyoyin tsaro na angoni na garuruwa na 'yan banga na wane ne na koyawa yara wasu karatuka buɗe makarantun islamiyya duka wannan ta ƙalilin sharri to sai a yi ta yin waɗannan Allah ya kawo mahadi ya zo ya gama gaba ɗaya wa za hu tsariƙu sawi allazi yajibu an yuslaka malam yace wannan ita ce hanya madaidaiciya wata ke wajibi a bita lianna fi zalika masalihun lil muslimina amma dan wannan shine zai kawo musulmai maslaha cikakkiya wali anna fi zalika taqlilu sharri wa takthiru alkhair domin anan za a rage sharri a ƙara alkhairi wali anna fi zalika hifzul amni wa salamatil muslimina za a tsare wato amana da zaman lafiyar musulmai za a tsare musu amana da zaman lafiyarsu a kawo musu alheri a inda suke malam yace nas'alullaha lil jami'i at-tawfiqa wal hidayah wata ne sai aka tambayin bin bas aka ce samata sheikh law samata akramaka Allah da Allah in ba zaka damu ba al-hukamu alladhina la yutabbiquna shar'a Allah fi biladillahi shugabanni waɗanda suke ba sa aiki da dokar Allah a garuruwan da Allah ya halitta bala ulai kuffarun alal itlaq to ga magana karama kafirai ne waɗannan shugabanni zuriyar ma annahum ya'lamuna zalika kuma sun san kafirci suke wal haula ila yajuzul khuruj alaihim sun wadannan sai mu shiga da bin su ba za mu tawaye ba wal mulawalatun lil mushrikin wal kufari fi masharikil ard wa magharibiha yukfiruhum bidhalika yukfiruhum bidhalika kora ba kafirai bane musulmai ne a suna amma sun hada kai da kafirai a ko ina a duniya su ne kawayen su ne abokan su da su suke tarurrukan su suke komai suke ba su doka su kuma su zata akan musulmai waɗannan ma sai a ce musu biyayya she tabbi da kake ko in ba zai ce hadha fi tafsilun akwai magana dalla dalla akan wannan inda halin ilmi wa alaihim an yunasihuhum wajibi ne farko a fara musu nasiha wa yuwajjuhum ila alkhairi a nuna musu gaskiya wa yuallimuhum ma yanfa'uhum a gaya musu abin da zai musu amfani wa yad'uhum ila ta'atillahi a kira su zuwa ga Allah biyayya wa ba'ati rasulihi da yau manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallama wa ila tahkimin shari'a a ce ku zinga aiki da shari'a wa alaihimul munasaha wajibi ne a musu wannan malamai su musu mun ji wanda zai musu wanda ya musu li'anna al-khuruja yusabbibu al-fitana wal bala'a wa safka ad-dima'i bighairi haqqin saboda shi tawaye yana haifar da bala'i da zubar da jini ba bisa haƙi ba ولأن على العلماء والأخيار أن يناسبوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير domin kuma abin da ke kan malamai da sauran manya shine su dinga masarakuna da shugabanni nasiha su fuskantar da su zuwa gaskiya wa yad'uhum ila tahkimi shari'ati llahi su kira su zuwa ga yin hukunci zafin Allah la Allah ya hadihim bi asbabi zalika in kai sa'a sai Allah shi ta ta hannunka wal hakimu bi ghairi ma anzalallah yakhsalif mai hukunci da abinda Allah bai saukar ba kala kala ne faqad yahkumu bi ghairi ma anzalallah wa yataqidu annahu yajuzu lahu zalika wannan yi hukuncin ne da constitution ko wani doka daban yana ganin hakan ya halasta ba laifi bane wa yad'uhum wa yataqidu annahu yajuzu lahu zalika aw annahu afdalu min hukmillahi ko yana ganin wannan doka ta shi ta panel code ta fita Allah aw annahu musawin ko kuma daidai wa da suke da hukumin lahi hadha kufrun malai ce wannan kafirci ne wa qad yahkumu wa huwa ya'rifu annahu asin yana yin hukuncin amma ya san sako ne ba yadda ya iya ne walakinahu yahkumu li ajli asbabin kathira yana yi ne saboda ya samu kashi a cikin wasu wani yanayi da masu yawa imma rishwa ko da an bashi rashawa wa illa imma li anna al-junda alladhi indahu imma idha istahalla dhalika alladhi lahu yuti'unahu aw li asbabin ukhra ko kuma saboda waɗanda suke mishi da'a da biyayya hadha la yukaffaru bi dhalika mithli ma qala ibn abbas wanda yake yin alƙalanci a wata kotu da ba a shari'a da littafin Allah yana sanar cewa wannan hukuncin ba daidai bane amma baya da iya saboda ya karɓi rashawa ko kuma ya karɓi appointment ko kuma wani yanayi daban to wannan ba kafiri bane dan yayi wannan hukuncin in ka ce wa mallahi kuma anzallahu alaikum kafiruna kai ma ba za ka tsira ba wannan ayar kai da kake faɗanta kowa kai ba za ka tsira ba don baka iya hukuntar da duka dokar Allah a sai da kake faɗan wannan abu nan da za a duba ka a tsaye sai an samu da ka saba wa dokar Allah to da ka kafare ta kace za ka kafirta mutane da ita za ka kafirta hada kanka ba wanda zai tsira to malam ya ci gaba da cewa ibnu abbas yana cewa kufrun duna kufrin wa zulmun duna wa zulmun duna zulmin akwai kafircin da bai kai kafirci ba akwai zaluncin da bai kai zalunci ba da Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna ulaika humul zalimuna ulaika humul fasiquna da aka ce ko to duk wannan akwai kafirci na ƙasa da asalin kafirci na fita daga musulunci akwai zalunci na ƙasa da asalin zalunci na fita daga musulunci akwai fasikanci na ƙasa da fasikanci na fita daga musulunci to wanda yake ba tare da ya kudurce ba yana wannan na ƙasa wa amma idan ta halal zalika wara annahu yajuzu al-hukm bil qawanin wa anna afdalu min hukmi Allah aw mithlu hukmi Allah aw annaha ja'iza yakunu amaluhu hadha riddatan عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم حتى لو هو من أحد أفراد الناس amma wanda yake hukunci da wata doka da ba ta Allah ba yana ganin ta dace ko ta fi ta Allah ko daidai take da ta Allah ko ya halatta aiki da ita to wannan kafiri ne ya fita daga musulunci ko shugaba ne ko ba shugaba ba ko talaka ne ko mai kuɗi ko waye lau kulta in ko kace innahu yajuzu al-hukm bi ghairi ma anzala Allah faqad kafarta bidhalika da ka faɗo wannan kalma kafiri ba sai kai aikace ba walau annaka ma anta bi hakimin ko da baka yi hukuncin nan walau annaka ma anta ra'is ko ba kai shugaba bane al-khuruju al-hukmi yace mahal al-hukami mahallu nadrin yi wa shugabanni irin waɗannan kafirai ko masu aiki da dokar kafirci ko masu yin sharbowa a cikin kafirci malam malam ibnu baz yake cewa wannan abin a tsaya a duba ne ayi ko ka ayi fannabi sallallahu alaihi wasallam kala illa an taru kufran bawahan inda kum min allahi fihi burhan annabi ya ce kun kafirci karara kuna da hujja wurin Allah to yanzu ga kafircin ka gani ko wa za la yakunu illa idza wajadta wajadat ummatun quwwatan tastati'u izalatal hukmil batil wannan zai yiwu ne ku yi aiki da wannan karatun idan kuna da ƙarfin da za ku kau da hukunci wanda yake na batili ka kuskuren da mutanen madina misali suka yi kenan ba su da ƙarfin suka je suka shiga aka yi kisan da aka yi amma khurujul afradi amma ɗai ɗaya mutane su tawaye wannan sil'amma da talakawa fararen hula ko jahilai alladhina yufsiduna wala yuslihuna wanda barna su kawo ba su kawo gyara ba irin su mamari su dinnan barna su kawo fala yajuzu khurujuhum wannan bai halasta ba hadha yadruna bihi nasa wannan za su ja mutane bala'i ne wala yanfa'unahum ba su amfani mutane ba sai ga inda ka san wannan maganganun ana yin su ne a nan kasashen namu bayan an yi rigingin wannan kamar yanzu ne ake yin su dukkan maganganun sun girma wannan rigima to jama'a magana ta karshe shine idan ka ga wani malami ko wani babba ya yi irin waɗannan maganganun da suke bayuwa zuwa ga ya tawaye na farko ka bashi uzuri tukuna ta yi tsabaragin kishin al'umma shi ne saboda yana jin takaicin abin da yake faruwa sai zo sai faɗi maganganu a cikin karatu ko a darasi ko ya rubuta ko a hudubar juma'a ko a wani wa'azi to bai yiwa kawai da yawan magana kawai sai a ce mashi kawai ya fita daga ahlus sunna wannan ba daidai bane wannan ma zalunci ne kamar zaluncin da waɗancan suke sannan kuma bai yiwa kuma a ce malamai gabaki ɗaya su shu su koma su zama kamar murja a ce ba a kula shugabanni kwata-kwata wajibi ne a samu malamai waɗanda suke sun isa su faɗa su dinga faɗa wa shugabannin nan su da su wato ina nufin malamai wanda suke da fuska suna iya zuwa wurin shugabannin nan to wannan alhakin yana kansu ne idan sun je sun yi ba sai sun gaya wa talakawa ba idan sun yi Allah ne ya musu wannan haƙƙin ba sai mu talakawa mun sani ba da abin ba siyasa bane mu kuma talakawa kada mu dinga zargin malamai kullun cewa ba sa gaya wa sarakuna gaskiya ba ka san me suke gaya musu ni na san akwai malaman da suke faɗan musu gaskiyar nan na san su ba buƙatar ka musu na akwai malamin da an sani wani in ya je gun shugaba gaskiya yake faɗa musu shugabannin suke fitowa su faɗa da kansu daga baya kaga kenan akwai amma mu a tunaninmu da mun ga wani malami ya ji wani shugaba to kawai sai mu ɗauka ai ya je fadanci ne ba kowa ne ke zuwa fadanci ba jama'a akwai waɗanda attajirai ne manyan masu kuɗi ne akwai wanda ko ba su da kuɗi suna da kana'a ba sa bukata abin da ke hannun shugabannin nan kuma shugabannin nan ko da kana da bukata a kun abin da ke hannunsu ba dole bane ka samu hasali ma in suka gane ka da bukata ba za su baka ba domin su ma mutane ne suna da irin abin da mutane suke da shi na san dukiya na fa jama'a wa jama'a fa au'a na rowa da abin nan wa udat anfusu shuh da san tara dukiya duk suna da shi hasali ma hala sun bi kai talaka irin wannan dabi'a ba wai za su diba su taba kowa bane da haka ba kowa ne yake zuwa gunsu dan nufin wai su bashi ba almuhim shine jama'a mu dinga yi malaman mu uzuri wannan da shine aqidar musulunci game da wannan matsala wanda duk ya fita daga haka ya saba wa asali abin da yake shine musulunci to amma idan yayi da ijtihadi ne nashi na malami kamar da waɗancan na baya suka yi ijtihadi to gayatul amr a ce yayi kuskure yana da lada daya amma ba za a ce a kyare shi ko a lalata mutuncinsa ko a shiga ci masa zarafi ko a ce ai ma dan bid'a ne kwata-kwata duk waɗannan maganganu na azzalimai bari na karanta mana wata magana mai ban sha'awa da isharanta ran nan mu cike wannan darasi da ita al-imamu abu abdurrahman nasa'i rahimahullah a cikin littafinsa a sunanul kubra ya rawaito hadisi gashi da yake cewa akhbarana ahmad ibn usmana qala haddathana abdul malik ibn amr wa huwa al-aqdi qala haddathana al-mughira ibn abdurrahman an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannu liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbiru wannan hadisi ne tabbatacce daga Abu Huraira zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al-Imam an-Nasa'i ya kawo wannan hadisi sai ya ce qala Abu Abdurrahman shi Nasa'i din kenan kana Yahya ibn Ma'in yudha'ifu al-Mughira ibn Abdurrahman malan Yahya dan Ma'inu babban malami ya kasance yana cewa wannan mutum mai suna al-Mughira bin Abdurrahman mai riwaya daga Abu Zinadi mutumi ne mai rauni sai Nasa'i ya ce mu suna sa'i wa kad nazarna fi hadisi mun tsaya mun duba hadisin sa falam da tace an yadullu ala ba'fi bamu ga abin da ke nuni zuwa ga rauni ba wa yahya kana a'lama minna yace amma dai malan yahya da ya faɗi wacce magana yafi mai ilimi hala mu a karancin ilimi ne bamu gani ba wannan jama'a shine irin turban malamai na gaskiya wajen faɗan kuskuren malaman su kaga ya faɗi malamin ya faɗi abin da malamin ya karantar ya faɗi nashi abin da ya gano duk da aka bai kyari malamin ba da ka yanzu kai da ka rage a baya idan abin ya dame ka sai ka je ka duba wake da gaskiya a cikinsu ka ƙara bincike kenan ko ina ta karkata na sa'i bai faɗi ba domin ya faɗi ya abin da ya gani ne bai yi ƙarya ba bai yi ta'assubanci ba bai yi rashin kunya ba sannan kuma ya bar wa malamin sa kambu cewa malamin bai fi shi ilimi ta yi ɗan abin da ya gani ne ilimin shi bai wuce dan abin da ya gani ne ya san wannan abin ba amma shi na sa'i shi shi a ya haɗa mai ilu yana da ilimin da ya wuce wannan wannan shine tafarkin malamai waɗanda suke da mutunta malaman su yasa Allah ya sa musu albarka a karatun su amma mu yanzu da muka rena malamai shi zaka ga karatun arabiya da na boko yanzu ya zama daya saboda boko kaga akwai raini a cikin shi yasa bai da wani albarka mutane suna da samun kuɗi amma ba albarka albarka daban da wadata jama'a daban da kuɗi ba kowa ne zaka ga yayi karatun boko yana da yana da wato girmama malaman shi ba sai an taɓa malamai reni da rashin mutunci iri daban-daban da ai ta musu iskanci a sa musu sunaye kala-kala a dinga kwaikwayon su ai musu shari babu babu abin da ba malaman boko ko isa ga da aka kai karatun babu albarka to yanzu abin ya hauro cikin karatun addini an samu matasa waɗanda aikin su kawai zagin malamai to jama'a naman malamai dai guba ne haka malam ibn asakir yake cewa naman malamai yana da dafi a jikinsa wanda da yake cin mutuncin malamai to ya jira ga ƙarshen shi Allah ubangije tsare mu bari mu dan taba karatu a cikin littafin nan tunda dai mun ce sai mun shiga yau ko ba dade ko ba jima mun gama da wannan dogon sharhi sai a kuma cikin littafi ko inda malam ya ce a shafi na 44 yake cewa walaysa liwalatil amwali an yaqsimuha bihasabi ahwa'ihim baya halasta ga waɗanda Allah ya jibinta musu rike dukiyar al'umma ma'ana ministocin kuɗi kenan da kwamishoshin kuɗi da tirejarori da masu rike da madafin arziki na kowace al'umma baya halasta gare su su raba wannan dukiya da bidasar ransu kama ya ƙasimul maliku kamar yadda mutumin da ya mallaki abu yake raba mulkahu mulkinsa ya raba yadda ya ga dama abu in naka ne sai ka ba kowa yadda ka ga dama amma na al'umma ba za ka raba shi da ga dama ba fa inna ma hum umana'u wa nuwabu wa wukala'u su waɗanda suke rike da tukullumin arzikin al'umma su sani cewa su amintattu ne an ba su ne saboda trust an amintu da su sannan wani wabu an ba su ne a matsayin representatives wakilai wa wukala'u an ba su ne a matsayin masu wakilta suna representing ne suna ainihin wato zama a madadin al'umma ne laisu mullakan ba su mallaki arzikin ƙasa ba duk wanda ke rike da wata madafar iko ta arziki ya san wannan wannan arziki na al'umma da aka danka shi a hannunka ba mallaka shi kai ba ba naka bane da aka baka da yancin tasarrufi a kan shi yadda kake da tasarrufi a dukiyar kanka mu sani koda tsarin mulkin ƙasa ya baka dama cewa kai tasarrufi yadda kaga dama to ka tana da cewa akwai sufurin tsari na Allah da ke sama da wannan wannan ka saba shi Allah da nashi zai maka hukunci ina fata mun gano nan kamar kwatancen da muka yi ne a Najeriya misali a dokar Najeriya ba a haramta shan giya ba in ka je ka sha inda aka ba da lasisi a sha ba wanda ya haramta to amma Allah ya haramta zaka idan ka sha idan Allah ta shi kama ka ba za ka ba mishi hujja akan cewa ai Najeriya an halasta bane ba ruwan Allah da wannan dokar Allah zai hujja zai maka hukunci da tashi dokar shi Allah to haka wannan ma malam ya ci gaba da cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله yace inni wallahi la uti ahadan wala amna'u ahada annabi yace na rantsi da Allah ni bana ba kowa bana hana kowa wa inna ma ana qasimun ni mai rabon dukiya mai rabon arziki ne aba'u haifu umirtu ina sanya arziki ne inda Allah yace a bayar kawai Allah yace a ba talakawa Allah yace a ba bukata Allah yace a ba tafiya a ba marayu a ba to su nake baiwa ada'u wahaisu umirtu inda Allah ya ce saka na nake sakawa ba ni ne nake rabawa da san raina ba da haka annabi yake faɗa cewa lokaci ina ba wani wanda ba shi na so ba haka inda san ran shi ne zai ba wanda ya fi kauna ne mafi kusanci dukkan mu nan kowa yana da abu baya kake ba wanda ka fi so wanda kake gani ya fi kusa da kai shi ne zaka cewa eh in ka bashi ka ji daɗi shi ma ya ji daɗi to annabi na da makusanta da waɗanda ya fi so da wanda ya fifita amma baya ba sai ba wasu can daban saboda a bisa abinda Allah ya mishi wahayi waɗannan su aka ce a ba wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu fa hadha rasulullah rasul rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam kad akhbara annahu laysa al-man wal ata'u bi iradatihi wa ikhtiyari kaga ga annabi da kanshi yake bada labarin cewa bayarwa da hanawa ba nashi bane ba da zabin shi bane kama yaf'alu dhalika al-maliku alladhi ubiha lahu tasarrufu fi mali kamar yadda mutumin da Allah ya halasta mashi ya juya dukiyarsa shi yana juya ta yadda ya ga dama kama taf'alul muluku allazina yu'tuna man yu'tuna man ahabbu wa yamna'una man ahabbu kuma irin da sarakuna suke a zamanin da muke rayuwa su ba wani suka ga dama su hana da suka ga dama irin zaka ake rabon arzikin kasar da ake wani za a zirara mashi da yawa har ya danne shi wani kuma ko ko wari ba zai ji ba ko kanshi ba zai ji ba Allah shi kyauta wa inna ma huwa abdullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne yuqsimul mala yana raba dukiyar bi amrihi da umarnin Allah ubangijinsa fa yadahu sai ya sanya dukiya haifu a mara Allah subhanahu wa ta'ala da inda Allah ya umarci shi malin ya ci gaba da cewa wa hadha wa hakaza qala rajulun li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya amiral mu'minina law wasa'ta ala nafsika fi nafaqa sayyidina Umar wani ya shigo wurin shi ya ganshi cikin tsumma da talauci da bukata yace haba sarkin mu'mini me zai hana ka sa a ƙara maka allowance allowance a ƙara maka wato abubuwan da su maka alawus ɗin riga alawus ɗin abinci alawus ɗin magani irin da ake ba sarakuna na ce komai an yi kwabarin musu da su da iyalansu da immediate family ɗinsu da kowa duka komai nasu is covered by abin nan provisions na constitution ko sana ba su albashi suna da asalin albashi sannan suna da suna da extra code na tafiye-tafiye suna da abin nan na magani mai ake ce mashi ku tuna musu na abin da turanci allowance ne ku allowance allowance na magani allowance na abinci na sutura kai wani ma allowance din wato kwana da zai a gidan da yake kwana ma sai an bashi allowance din overtime allowance din meetings allowance din ganawa da yi da suwa da komai shugaban na aka yake musu da ba komai da ka sani da wanda baka tunani ba yana da allowance din shi kuma kudi ba yan kankani ba sannan ko za a ba su asalin albashi da ake ba ma'aikata to sai aka ce Umar me zai hana shi ma yi haka min malin lahi ta'ala daga duki Allah tunda kai ne custodian na dukiya kai Umar kai haka ba fa qala lahu Umar sai Umar yace atadani ma masali wa masala haula'i wa masalu haula'i ka san me tsakanin kwatan kuciya da tsakanin sauran mutane talakawa ka masali qaumin kanu fi safari tsakanin shugaba da sauran mutanen shi kawai misalin mutane ne a hanyar tafiya fajama'u minhum malan suka hada dukiyarsu gaba daya wasallamuhu ila wahidin suka mika wa daya yunfiquhu alaihim suka ce to wani gashi kai ne shugaban mu inda kai za a ci abinci kai zaka sai mana in za a biya kudin mota kai zaka biya in za a biya kudin shiga ban daki kai zaka biya in aje za a biya kudin wani haraji duka mun danka maka ka juya dukiyar nan a madadin mu zaka duk abin da za su yi sai abin da ya ci fa hal yahillu lidhalika ar-rajuli an yasta'thira anhum min amwalihim kana ga zai halasta ga wannan mutumin ya kame dukiyar nan ya cuci mutanen nan an je wuri kawai ya je ya ci abinci mai kyau an kama hanya ya je ya samu wani dakakken abinci malam ya ci su kuma sai ce to a ba su gyada ta biyar biyar kowa ya dan afa ya hakuri ya mika musu biyo ta su takwas ba ya ce kowa ya tsutsa ya ba ɗaya shi kuma a kawo mishi wannan irin da roba din nan faru ake ce mishi kowa a kawo mishi kaza a kawo mishi duk abin da yake so ya ce tashi ya goge baki ce to kuma cigaba tafiya ya gyatsa a yi haka a zango na ɗaya a ce zango na biyu da ƙara yin haka za a ci abincin dare dole wani mai tawaye ko ko an ce tawaye ba shugaba ba ke ba an zai bincin wannan karatun ce wallahi ƙarya ne sun mai tawaye za su shaƙe shi su tattake su kwace kuɗin su in ma sun mai da sauƙi kenan Allah shi kyauta wa humila ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu malun azimun min al-khums wata rana an dauko dukiya mai yawa aka kawo Umar dan Khattab na ɗaya bisa biyar ɗin dukiya fa kala inna qauman addaw al-amanata fi hadha fi hadha li umana yace lalle wasu lalle waɗannan mutanen da suka kawo dukiyar nan sun bayar da amana kuma sun kawo ta ga amintattu fa qala lahu ba'dul hadirina sai wani yace yana zauna wajen innaka adaita al-amana ila Allah ta'ala fa addu ilayka al-amana law rata'ata la rata'u abin da yasa wato an kawo mishi dukiyar ne sai mamaki ne da basu ci komai ba suka kawo sun yi rimitin ma shugaban kasa sun kai ta zuwa TSA kenan ko sai ce lalle waɗannan sa da amana kuma insha Allah za mu nuna musu amana mu ba sau ne ce musu saboda yace musu saboda kai amana ne shi sa su ma su kai Laura ta'ata da ka dinga yin kiwo kana ci a ciki da rata usma da sun yi kiwo ba ka ake benzu yanzu in yan rabanu ne suna da rasit ɗinsu nasu na kansu wanda za su bayar kuɗin ba zai yi a jikin gwamnati ba ko an ce a biya electronics sun da za su yi in masu tsara hanya ne da dukkan nau'o'insu suna yin wannan abu sun fi so ka ba su kai ji a jikin gwamnati masu an san kuɗin wuta haka kowa so yake shi dai ka bashi shi ya nashi kalatin a ciki saboda su ma shugabannin kalatin suke a ciki shi yasa da sun tsare da na kasan sun tsare ko a rumfar kasuwarka ne kana da yara in ka tsare musu haƙoƙinsu a ƙarƙashin suna ƙarƙashin kulawarka kuna kasuwanci ko sana'a suka san haƙoƙinsu ba za su samu matsala ba sam to ba za su yi maka cuta ba su ma sai in wanda yake dama can azzalimi ne amma yanzu kaga mutane suna justifying makan su ne cewa in sun samu wani mukami da zai iya ba su dama su sata bar su sata ai rabon su suke kwasa da nasu da na iyalan su da na zuriyar su haka mutane suke ba kansu wannan fatawa me yasa saboda manyan su ma suna diba din diba mai ban mamaki wayan bagi an yi urafa anna waliyal amri kasuki ma nafaqa fihi juliba ilayhi ya kamata a san cewa shugaba kamar kasuwa ne ma nafaqa fihi abin da yake tashe ake demanding a kasuwar juliba ilai shi ake kaiwa idan shugaba mai san munafunci ne munafunci za a kawo mishi idan mai san ƙarya ne ita za a kawo mishi idan mai san gulma ne ita za a kawo mishi in aka kawo ɗaya biyu a gaba su za na kawo mai idan mai san a kawo mai suka mutane za a kawo shi duk irin abin da yake so a kawo mai irin shi za a kawo kamar kasuwa duk irin abin da ke ci a kasuwa shi ake kai mata ba a ɗaukan kifi a kai shi kasuwar mangoro ko ka taɓa ganin kifi a kasuwar mangoro ko kuma a ɗauki mangoro a kai shi kasuwa da ake sai da misali abin nan a tamfofi kowace kasuwa irin abin da ake siya a wurin ta ake kawa to haka shugaba yake wa haka za ƙala umar bin abdul aziz fa inna faqa fihi as-sidq wal birru wal adl wal amanatu duriba ilayhi zalika idan shugaba yanzu ana jin kanshin gaskiya da adalci da amana a tare da shi za a kawo mishi gaskiya da adalci da amana wa inna faqa fihi al-kadhib wal fujur wal jawr in ya zama ƙarya da fajirci da zalunci wal khiyana da cuta da ha'inci su suke tashi a wurin shi juliba ilayhi zalika wannan za a kawo mishi wallazi ala waliyil amri abinda ke gun shugaba wajibi a kan shi an yi a kudal mala min hillihi wa ya da'uhu fi haƙihi ya an shi dukiya daga wanda ya halasta a karɓa a gurinsu ya sa ta inda ya kamata wala yamna'uhu min mustahiqihi kai ya hana duk wanda ya cancanta wa kana ali ibn abi talib radiyallahu anhu idza balagahu anna ba'da nuwabihi zalama sayyidina ali ya kasance idan aka bashi labarin wani daga cikin wato wakilan shi yayi zalunci ya kulu sai ya ce allahumma inni lam amurhum an yazlimu khalqaka aw yatruku haqqaka sai ce ya Allah ka sani ya Allah ni ban taba umarninsa da su zalunci ba ko ban taba umarninsa da su kyale talakawan ka su taimake su wannan magana ta zo cikin tafin al-amwal sultaniya da aka yi a cikin jami'ar masail na ibn timiya to za mu saurara anan mun samu gaba insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da ke cewa faslun al-amwal sultaniya allati asluha fil kitabi was sunnati ثلاثة أصناف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك